بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya ba mu dama haduwa a wannan yammaci na yau ranar laraba kenan biyu ga wannan wata mai albarka watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya da muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun kawo karshen suratu sajda a yau za mu tashi farkon suratul ahzab mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما
bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah yi abin da Allah ya sa ka ka yi nisanci abin da Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya hane ka dan wannan tambihi ne da ake yi daga sama jan nufatan wanda ke ƙasa bimana wannan zancen an fuskantar da shi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan a karfafa niyyarsa a tabbatar da shi akan gaskiya da hakuri game da abin da yake haduwa da shi daban-daban na jarraba sannan wannan zancen a fuskantar da shi zuwa ga mummunai shine mafi dacewa shine bahaushe ke cewa ana bugon gawa ne dan mere ya ji tsoro an tauna tsakuwa ne suka ce dan aba a ya tsoro an ce ma annabi ji tsoron Allah kenan kaga mu ne ya kamata mu ji tsoron Allah min babi aula Allah ya ce ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah wala tuti'il kafirina wal munafiqin kada kai biyayya ga kafirai wal munafiqina haka ma kar kai biyayya ga munafikai inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance aliman cikakken masani ne hakiman kuma mai hikima ne cikin dukkanin ababen da yake zartarwa wattabi ma yuha ilai ka bi abin da Allah yake yi maka na wahayi abin da Allah yake yi ma manzon shi na wahayi kala biyu ne yakan yi masa wahayin alqur'ani mai girma wanda shine farko sannan Allah yakan yi masa wahayi da hadisan da yake faɗa kenan kaga alqur'ani mai girma wahayi ne daga Allah maɗaukakin sarki haka ma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ma wahayi ne daga Allah maɗaukakin sarki yana Allah yana masa wahayi na alqur'ani kuma Allah yana masa wahayi na hadisi kenan ka bi abin da Allah yake yi maka wahayi ka bi abin da Allah ya maka wahayi da shi inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah madaukakin sarki ya kasance dangane da abin da kuke aikatawa khabiran kwararren masani ne wa tawakkal ala Allah sannan ka dogara dogaran ka ya kasance da Allah ne madaukakin sarki wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki wa kafa billahi wakila ya isa Allah madaukakin sarki a matsayin wanda ke kiyaye komai da komai wannan aya tana kwadaitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya kasance yana mai dogaro ne da Allah haka ma duk mai imani ya kamata a ce baya da wani abin dogaro sai Allah madaukakin sarki shi yasa a wani wurin Allah ke cewa allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هكما ونور الله كيشوا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هكا ونور الله كيشوا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد ربه وكفى بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا حديث يازو أشكم بخاري حديث عبد الله بن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حديث يزو أشكم بخاري حديث عبد الله بن عباس كلمة حسبنا الله ألا يا إسمنا يا ولا شيء wa ni'mal wakil ma dallan wakili mai kiyaye komi da komi Allah qalaha ibrahim annabi ibrahim alaihi salam ya faɗi wannan kalma hina ulqiya fil nar lokacin da aka jefa shi a cikin wuta lokacin da mutanansa suka ƙi yarda su yi imani da shi sannan bayan haka suka so su azabtar da shi bayan ya karya gumakansu shawarar da suka yi suka ce a jefa sa cikin wuta lokacin da suka yi abin da za su jefa sa a cikin wuta suna jefa sa kalmar da annabi ibrahim ya faɗa ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ko allah ya kare manzon shi shine annabi ibrahim ya mai da wannan wutar ta kasance mai sanyi kuma sanyi irin wanda ba mai cutarwa ba Allah ya ce sai muka ce da wuta kahin annabi Ibrahim ya fada a cikinta kunna ya na kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya ke wannan wuta kasance bardan sanyi wa salaman da aminci akan annabi Ibrahim ana jefa shi a cikin wutar sai ya zo yana mai rayuwa rayuwa mai daɗi a cikin wuta kuma wuta na ci tana rubuwa kenan kaga wannan kalma ya kamata mun mun nesa da zance ta wurin ambaton ubangijinsu has hasbunallahu wa ni'mal wakil da abin da ya gagare ka ko kana fuskanta wasu al'amurra ya kasance kana amfani da wannan zikiri hasbunallahu wa ni'mal wakil وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم حكما النبي محمد يا فأونا كلمة lokacin da aka ce da shi lalle ga mutane nan sun haɗu saboda ku za su yaƙe ku fahshauhum ku ji tsoronsu fazadahum imanan wannan magana sai ta daɗa ma mummunan imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga wannan zikiri ya kamata a ce mutane sun kiyaye shi روى البخاري عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل إمام البخاري يروي حديث عبد الله بن عباس قال يكي كان آخر قول إبراهيم يا كسن تشيني كرشن أبند النبي إبراهيم يفدا حين ألقي في النار يا يند أكجيف أيوتا حسبنا الله ونعم الوكيل أبند تشيني حسبنا الله ونعم الوكيل sai Allah ya ce ما جعل الله لأرض من قبل موته وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولا
madaukakin sarki ya ce ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi da dai Allah madaukakin sarki bai sanya ma mutum ba zuciya biyu a cikin kirjinsa babu wani ɗaya daga cikin mutane mahaluki wanda Allah ya masa zuciya biyu a cikin kirjinsa kowane ɗaya daga cikin banu adam yana mallaka ƙwayar zuciya ɗaya ce a cikin kirjinsa ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi وما جعل أدعياءكم أبناءكم هكا الله بيسنيا Allah bai sanya a da'iya'akum ba, ‘ya'yan da kuka yi tabanni da su su kasance a bana'akum a matsayin ‘ya'yanku na tsatso ba. Wa zalikum qaulukum bi afwahikum wannan kam faɗakku ce da kuke yi da bakunanku wallahu ya ƙulul haƙƙa wa huwa yahdi sabil Allah shi ne ke faɗar gaskiya zance na adalci wa huwa yahdi sabil kuma Allah shi ke shiryar da mutane zuwa ka tafarki madaidaici. wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana kore wata al'ada ta jahiliya da ita shine hankaka mai da ɗan wani naka wanda mutanen jahiliya sukan yi amfani da wannan al'ada a da kayan zawo musulunci yadda mutum zai samu wani mutum ya shelanta mu al'umma cewa wannan mutum ya zama ɗana ta yadda zan gaje shi zai gaje ni duk abin da zan iya maɗiyana na kariya zan kare shi idan aka taɓa shi wannan al'ada haka ta gudana a cikin jahiliya wanda kuma wannan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kanshi yayi haka da Zaid ibn Thabit ya shelanta mu al'umma Zaid ya zama ɗansa zai gaje shi shi ma zai gane shi dan haka maimakon a ce mishi Zaid ibn Thabit sai a ce mishi Zaid ibn Muhammad Zaid dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne Allah ke kore wannan al'ada yana hana yin ta a cikin musulunci yasa Allah ce wa ma ja'ala ad'iya'akum da dai Allah bai sanya diyan da kuka yi da su kasance diyan ku ba ba diyan ku na tsatso ba su kasance a matsayin diyan ku na tsatso zalikum qaulukum bi afwahikum wannan abin da kuke ta faɗa maganganun da kuke faɗa da bakunan ku wallahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi sabil lalle Allah ke faɗa zance da ke cike da adalci wa huwa yahdi sabil kuma Allah ke shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum da dai Allah bai sanya azwajakum allati tudahiruna minhum minhun min تظاهرون منهن أمهاتكم لدي الله بسنيا mata yanda kuke yin zahari da su su kasance a matsayin iyayenku da suka haife ku eh haka ne ku shakka ba Allah bai sanya matan da kuke yin zahari da su ba su kasance a matsayin matsu iyayen da suka haife ku mutanen jahiliya ko ada mutum yakan sifanta matar shi da ma'aifiyarsa ya ce ki a matsayinki a yanzu kamar mahaifiyata ce yadda mahaifiyata ta haramta in kusance ta ke ma haramun ce gare ni in kusance ki kaga wannan shi ne ake ce mami zihari kayi zahari da ita a wannan lokacin da kayi zahari da ita sai ta kasance bai dace ka kusance ta ba a matsayin mata aure sai lokacin da kayi kafara haka Allah bai sanya diyan da kuke tabanni da su ba su kasance a matsayin ɗiyanku na tsatsu sai Allah ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da iyayen da suka haife su shine mafi adalci a wurin Allah shine adalci a wurin Allah madaukakin sarki yana ayan nan tana dauke da al'amura guda al'amari na farko yin zihari menene hukuncin shi yin zihari shine kamar yadda muka faɗa muku mutum ya sifanta matashi da mahaifiyarsa wanda wannan shi ya fi shahara a cikin larabawa kuma malamai sukan kiyasta wasu hakan ma da mahaifiya kai duk suka ce in dai ka sifanta matarka da duk macen da yake muharrama ce a wurinka to ta haramta a gare ka shi ma zai ɗauki hukuncin zihari idan ka ce da ita ke a yanzu a matsayin mahaifiyata kike ka yi zihari ko ka ce ke a yanzu a matsayin iyata kike ko yata ko kanwata ko ya uwata ko kanwa uwata da duk wanda yake muharraman ka ne har abada to wannan macen hukuncin da ya hau a kanta shine hukuncin zihar bayan haka ba ka da damar ka kusance ta na saduwa ko ka dawo da ita idan ka so ka ka warware wannan abin da ka yi sai ka tuba sai ka tuba kafin ka kusance ta kenan wanda tuban Allah ya yi bayanin tuban a wasu- wata sura ta daban yana daga cikin kafarar da za ka yi shine 'yan baiwa idan baka da abin da zaka yanta baiwa ko kuma a wanga zamanin namu da babu bayu shine sai ka yi azumin kwana sittin a jere wata biyu kenan azumin wata biyu a jere bayan haka sannan kana da damar da zaka saduwa da iyalanka Allah ya ce ud'uhum li abaihim su kuma diyan da kuke tabanni da su a da a yanzu kowane ma ku kire shi da mahaifansa kar ku kire shi da mahaifin da ba nasa ba an sake wannan abin da kuke Allah ya rubuta shi ya kawo abin da ya dace da hankali da shari'a duk wanda za a kira nan gaba a kira shi da sunan ma'aikaci Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim daga Abdullah ibn Umar Allah ya rada su anna Zaid bin Haritha maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kunna nad'uhu illa Zaid ibn illa Zaid ibn Muhammad Zaid ibn Haritha bawa ne yantacce wanda annabi ya bautar da shi wanda annabi ya yanta shi a da wanda yana bawa ne suka ce ba mu kasance ba muna kiran shi a da sai dai mu ce mishi zaidu dan muhammad ba mu daina cewa haka ba hatta anzalallahu ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah har sai da Allah ya sabkar da ayar da ke cewa ku kira su da ma'aifan da suka haife su huwa aqsatu shine adalci inda Allah a wurin Allah wa fi lafzin a cikin wani lafzi hatta nazzala alquran har sai da alquran ya sabko a cikin shi ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah sannan Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahu idan ba ku san iyayensu da suka haife su ba fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum sai ya kasance kun kire su da ƴan uwanku addini ko kuma mawalikum wanda kuka yanta da sunan maula kenan ka iya ce musu akhun fil islam ko kuma maulaya ko akhi ko maulaya abin da ya halatta ku ce in ba ku san iyayensu ba wanda suka haife su وليس عليكم جناح Allah ya ce ba ku da wani laifi fi ma akhta'tum bihi cikin abin da kuka yi na kuskure walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai fa za a kama ku da laifin abin da zukatan ku suka ganganta wurin aikatawa wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ghafuran mai gafara ne rahiman kuma mai jin kan bayin shi sai Allah ya ce
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا Allah ya ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim annabi kam shine yafi dacewa ta fuska haƙƙi sama da mummunai akan karan kawunansu haƙƙin da annabi gare shi akan ka kai mummuni ya fi haƙƙin kanka akan ka wa azwajuhu matayen annabi ummahatuhum iyayen masu imani ne وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أما كما أولو الأرحام ما أبوتا دنغنتكا تجني بعضهم أولى ببعض شاشا سسوسك في شنشنتا لشاشي في كتاب الله أتكين حكم الله من المؤمنين سمد ممني والمهاجرين دون سكي هجرة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا سيفا إذن كوكا غدا مكوي وان أبنك كاوا زوا غمج بانتان الأمر رنكو وكان ذلك في الكتاب مسطورا للي هكا شيني كي ربوجة أتكين للتاهن لباية شنزاوا شيني اللوح المحفوظ آية تنا بيالي لتشيوا كومو من نيمس إيماني كسل حق النبي أكمكو يا في حق كاوننكو أكمكو mana annabi matsayin shi a wurin mummunai da haƙƙin da Allah ya ɗora musu a su game da manzan Allah ya fi haƙƙin kawunansu a kansu su gabatar da annabi a kan kansu a kan dukiyoyinsu a kan iyalinsu a kan ‘ya'yansu a kan rayuwarsu ya kasance annabi shine gaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa Allah ya ce laqad kana lakum qad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومنور الله كسوى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما wannan ayoyin suna nuna haƙƙin annabi a cikin masu imani annabi ya fi kowa a wurin mai imani yakan gabatar da annabi akan kowa akan ran shi da farko sannan akan ƴaƴan shi akan mahaifan shi akan kowa da komai da duke shi a rayuwa hadisai masu yawa sun zo suna nuna hakan na farko hadisan da bukhari da muslim suka rawaito hadisan anas allah yarda da shi daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai yi imani ba hatta akuna ahabba ilaihi sai na kasance ni ne mafi soyuwa a wurin shi min walidihi sama da san mahaifinsa wa waladihi da 'ya'yan da ya haifa wan nasi ajma'in da mutane baki ɗinsu haka imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin mafi ingancin littafin shi hadisin abu huraira allah da shi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo allah tsira da aminci allah tabbata gare shi ke cewa min ashaddi ummati li hubban na daga cikin mafi tsananin al'umma ta ta fuska kamnata da suna nasun yakununa ba'di wasu mutanen da za su kasance bayan shudewa ta yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi ɗayansu yana gurin ina ma dai za zai ganni ta hanyar dukiyar shi ko iyalin shi yana son ya ganni ko da dai ya bada dukiyar shi gaba ɗaya ko da ya bada iyalin shi gaba ɗaya saboda ya gani imam bukhari haka ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin hadisi abdullahi bin hisham qala yake cewa kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi huwa akhidun bi yadi wa huwa akhidun bi yadi Umar ibn al-Khattab alhalin annabi yana rike da hannun Umar dan Khattab fa qala lahu Umar sai Umar yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi annabi kam kai ka fi soyuwa gare ni daga dukkan komai sai dai raina kawai na fi son ka akan komai sai dai raina kawai na fi so akan ka فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي annabi ce mishi a'a ba kai imani ba na rantse da wanda raina ke hannun shi sai ya kasance ni ne mafi soyuwa a gare ka sama da yadda kake son kanka fa qala lahu umar sannan umar yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu al'an wallahi la anta habbu ilayya min nafsi lalle kam a yanzu na rantse da Allah kai ne mafi soyuwa a gare ni sama da yadda nake son kaina fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam al'ana ya umar annabi yace to sai yanzu ne ka cika imani ya kai umar yanzu ne imanin ka ya cika da faɗar wannan kalmar da kai imam al-bukhari har ya fitar da hadisi hadisin abi huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yake cewa ma min mu'minin illa wa ana aula an-nas bihi fi dunya wal akhirah babu wani mummuni sai dai ni ne mafi cancanta haƙƙi akan mutane babu wani mummuni illa wa ana aulan nasu bihi sai dai kasance ni ne mafifici ko ni ne na fi dacewa mutane da shi a nan gidan duniya ko lahira iqra'u in shi'tum ku karanta idan kuka ga dama annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sannan matayen annabi iyayen masu imani wannan uwayen kasancewa su ne uwaye a addini haka Allah ya bautatar da musu kasance iyayen amma irin hukuncin haramcin da ke tsakankaninmu da iyayenmu ya sha bambanci tsakankanin hukuncin haramci da ke tsakaninmu da matayen manzon Allah a matsayin iyayenmu su iyaye ne na bauta iyayenmu da suka halicci da suka haife mu su kuma iyayenmu ne na jini na kuma zumunci an gane ko akwai bambanci menene bambanci iyayen an- ma- matayen annabi iyayen mu ne mas- mu masu imani amma kaga bai halatta mu keɓance da ɗaya daga cikin matayen manzon Allah bayan mutuwar shi ko da rashi ina fata mun gane a zamanin shi bai halatta ba ɗaya da cikin sahabbai ya keɓantu sai shi sai matan annabi shi kadai haramun ta yadda kuma ya halatta ya keɓancu da shi da mahaifiyar shi kuma babu wani laifi haka ne ko amma mata annabi duk da uwar shi ce bai halatta bai keɓance sai shi sai ita bai halatta ba ya aure ta bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kenan wannan kasancewa su iyaye ne a gare mu iyaye ne na masu imani haka Allah ya bautatar da mu ba za mu aure su ba kuma ba za mu keɓanta sai mu sai su ba wa ulul arham Allah ya ce wa ulul arhami ko haka ne ko wa ulul arham sai dai ulul arham ulul arham su ne dangi dangantaka ta jini ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillah shashan su su suka fi cancanta da shashi a cikin hukuncin Allah bi ma'ana ana magana ne game da abin da ya shahi cin gado idan har dai za a ci gadon juna to ‘yan uwantaka ta jini ita ta fi cancanta sama da ‘yan uwantaka wadda ba ta jini ba kenan ulul arham dangantaka ta jini su suka fi cancanta da juna wurin wani ya ci gadon wani sama da wata dangantaka wadda ba ta jini ba so da annabi sallallahu alaihi wasallama da almuhajiruna suka zo a madina wurin al'ansar sai annabi ya ‘yan uwanta tsakankanin almuhajirun da al'ansar sai a gama ɗaya daga cikin muhajirun da ɗan ɗaya daga cikin ansar sai a ce mishi wanga ɗan uwanka ne sai kasance sukan ci gadon juna idan ɗayansu ya mutu to sai wannan aya ta shafe wannan hukuncin wa ulul arham Allah ya ce makusanta jini ƴan uwantaka na jini su suka fi dacewa da su ci gadon juna sama da dangantaka ta imani ko da dangantaka ta hijira وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أتكين حكمتم الله من المؤمنين سمد وند سكي إيماني والمهاجرون كوكو وند سكي هجرة إلا أن تفعلوا سيف إذا كنيني ين أيكة الخير إلى أولياءكم زوا زمج من تنكو كنا أنكم إيماني معروفا ونا أيكنا الخير كنا سي إن كن قدام مصر صدقة ko ko sun ga damar yin wasiya game da dukiyar da kuka bari to a wannan lokacin za a ba su ayan nan dai a takaice tana bayani ne game da haƙƙin cin gado suwa suka fi cancanta su ci gadon juna Allah ya ce makusanta ta fuska jini su ya fi dacewa su ci gadon juna sama da makusanta ta fuska imani ko kuma fuska yin hijira sai fa idan ku kuka ga dama kuka ba su wani kyauta daga cikin dukiyar ku ko kuka yi wasici bayan mutuwa ku a ba su ina fata mun gane na daga cikin babbar kyauta da Allah ya yi ma wanda ya mutu bayan ya mutu shine yin wasiya daga cikin dukiyar shi ita kaɗai aka baka daman yi kafin ka mutu saboda da ka mutu da abin da kan mallaka yanzu baka da iko cikin shi haƙƙi ne na magada amma sadaka ta wasiya Allah ya fure maka koda bayan ka mutu ne idan ka yi wasiya za a zartar da ita wanda kuma wasiya kar ta wuce kaso ɗayan ukun dukiyarka kana da dangi masu imani abokai na zama ko ƴan uwanka daga cikin wanda ba za su ci gadon ka ba saboda akwai wanda za su hana su ci gado to kaga da maka musu wasiya bi ma'ana kana da wani ɗan uwanka da kan rika baya daga cikin magadanka kuma gashi Allah ya maka dukiya mai yawa sai ka ce idan nan mutu a ba wana kaza daga cikin dukiya to wannan wanan kafin a raba gado sai an ɗauki wannan wasiya a bashi sannan a raba gado ina fatan mun gane yawa kenan sai in kun ga damar yin haka sadaka daga cikin dukiyar ku zuwa ga waɗannan mutanen naku wanda alaka imani ta haɗa ku ko hijira ko kuma kun yi wasiya daga cikin dukiyoyinku sai Allah ya ce
وإذ أرسلنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومنك ومن نوح وإبراهيم أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله وتظنون بالله الظنونا أولئك تسمي المؤمنون وتنزلوا إنزالا شديدا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iz akhadha Allah mithaqan nabiyyin ya kai annabi wannan annabin mai girma tinama al'ummarka lokacin da Allah ya karbi alkawalin annabawa wa minka kuma ya karbi alkawali daga wurinka wa min nuhin haka ya karbi alkawali daga annabi nuh wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da musa wa isa ibn maryam da isa dan maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha min riqi daga gare su mithaqan alkawali ghalidhan mai karfin gaske Allah madaukakin sarki ya ɗauki alkawali akan annabawan da ya turo a doron ƙasa na cewa su isar da saƙo su faɗa ma al'ummar su abin da ya turo su su faɗa musu shine ya riƙe alkawalin su gaba ɗaya na cewa su isar da saƙon shi shine isar da saƙon manzancin su sannan ya karɓi alkawali daga ɗaiɗaikun su wanda ya bayyana su don nuna cewa suna da matsayi daga cikin sauran annabawa duk da suna iya shiga cikin sauran cikin kalma annabiyin sai ce daga kai farko kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah sai ya gabatar da annabi akan dukkanin sauran annabawa wanda wannan dalili ne da ke nuna annabi Muhammad shine mafifici daga cikin halittun Allah gaba daya Allah ya fifita banu Adam akan sauran halittu gaba daya banu Adam sun yi mala'iku sun yi aljannu sun yi sauran halittu gaba daya sannan kuma a cikin banu Adam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafificin su shine madaukaki a gare su a wani wurin Allah ya ce wa idh akhadha Allah mithaqan nabiyyin tanamu al'ummaka yayin da Allah ya karbi alƙawalin annabawa lama atitukum wa lama atitukum min kitabin wa hikma dangane da abinda Allah ya ba su na kitab littafi wal hikma da hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan annabi idan ya zo muku wani annabin idan ya zo muku yana mai gaskata abin da ke tattara da ku la tu'minun bihi tabbat za ku yi imani da shi imana Allah ya ɗauki alkawalin annabawa gaba ɗaya cewa idan annabi Muhammad ya riske ku a zamaninku to ku yi imani da shi ku bi shi ku bar abin da kuke amfani da shi na littattafan ku wanda ke nuna kenan annabi Muhammad shine mafificin annabawa gaba ɗaya ibn Majah ya fitar da hadisi da sanadi ingantacce an abi sa'idin qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah tsira da mun Allah su tabbata a gare shi yace ana sayyidu waladi adam wala fakhr ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu ba alfahari nake ba bi ma'ana ni'ima ce da ɗaukaka wadda Allah ya bani ni ne shugaba mafifici na dukkan iyan annabi adam wa ana awwalu man tanshaqqu al-ardu anhu yawm al-qiyamah ni ne farkon wanda ƙasa za ta bude ya fito gobe kiyama farkon wanda zai fito daga cikin kabarinsa ƙasa ta buɗe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na awwalu shafi'in ni ne farkon wanda zai yi ceto gobe kiyama wa awwalu mushaffi'in farkon wanda za a bashi daman yayi ceto wala fakhar ba alfahari nake ba wa liwa'ul hamdi bi yadi yawmal qiyamah tuta ta yabo ta ban girma tana hannuna gobe kiyama wala fakhar ba alfahari nake ba kaga wannan dalili ne karara da ke nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shine shugaban mutane gaba daya ta fuskan matsayi da daraja da ɗaukaka a wurin Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce li yas'ala as-sadiqina an sidqihim Allah ya yi hakan ne domin ya tambayi as-sadiqina masu gaskiya an sidqihim dangane da gaskiyarsu wa adda lil kafirina azaban alima sannan Allah ya yi tanadi makafirai azaba mai tsananin gaske Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ya ku wanda suka yi imani اذكروا كتنا نعمة الله عليكم نعم من الله دداما دي أغريكم إذ جاءتكم جنود يا يندا رندنا سكسومكم نسوجو جنياكي فأرسلنا عليهم ريحا موكم أبنجي سيمك تورا من رندنا ونئر إسكا وجنودا لم تروها da kuma ta rundunar da ku ba ku ganin su sune mala'iku wa kana Allahu bima ta'maluna basira lalle Allah mai gani ne dangane da duk abin da kuke aikata idh ja'ukum min fawqikum ku tana lokacin da suka zo muku ta saman ku wa min asfala minkum da kuma ta kasan ku wa idh zaghatil absar tana musu lokacin da suke cikin firgici da tsoro idanunsu sun kakkafe wa balagatil qulubul hanajir zukatansu sun kai wurin makogaro saboda tsananin firgici da tsoro wa tazunnuna billahi dhununa har ma suka dinga yin zace zace ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce hunali kabtuliyal mu'minun a wannan lokacin anan ne Allah ya jarrabu masu imani wa zulzilu ya girgiza su zilzalan shadida girgiza wa mai tsananin gaske wannan aya tana bayani ne game da ghazwatul ahzab yakin ahzab da ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da malamai galibi suna cewa wannan yakin ya faru ne a shekara ta biyar bayan hijira lokacin da aka yi yakin badar aka lallasa kafaran makka aka zo aka yi yakin uhud babu wanda ya ji daɗin yakin uhud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an masa illa da shi da sahabbansa haka kuma kafare ma an lallasa su an musu illa a wannan yakin na Uhud bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Yahudawa na Banu Nadir ya kore su daga garin su aka rusa gidajen su aka walakanta su hakan yi musu zafi yi musu ciwo sai suka je suka samu kafaran Makka suka hada kai da su cewa da su da su a haɗu a zo gaba ɗaya a gama da manzon Allah da sahabban shi a garin Madina banda su ma suka yi shela ga duk wasu larabawa makwabtan garin makka cewa su ba su haɗin gwiwa a je a ƙare da annabi da sahabban shi bugu guda ɗaya aka samu kafaran maka gaba ɗaya da makwabtansu sun ba da haɗin kai da yahudawa suka ba da haɗin kai suka taso gaba ɗaya suka yi cincirundu suka nufato garin madina domin su gama da annabi da sahabbai su ne ake ce ma al-ahzab su ne aka yi ma sunan sura sun fito gaba ɗaya suna masu fuskantar madina annabi ya samu labari ya shawarci sahabbai me ya kamata a yi ɗaya daga cikinsu wanda ake ce mishi salman mutunan garin faris sai ya ce yana ganin shawarar shi shi a yi alhandak a yi wani gwalalo ko kuma wata gada da za ta hana dawakkansu su shiga garin madina bi ma'ana a zagaye madina gaba ɗaya da gada ta yadda dawakkan mayaka idan suka zo ba za su iya ƙetara su shiga madina annabi ya karɓi shawarar shi aka kama da shi da sahabbai aka yi babban handak wanda ba zai bar kafirai su ƙetara madina wanda wannan lokacin annabi da kanshi ya yi aiki a wannan rana sahabbai sun cimma wani babban dutsen da suka kasa karewa jijjiga da abin fasawa ya kasa karya shi suka je suka ce annabi ga abin da ke faruwa mun ci karo da wani dutse mazajen cikin mu sun kasa karya shi annabi ya kama ya ce Allahu akbar yana bugun shi ya raba shi uku bi ma'ana ya baskace kaso ɗayan ukun na dutsen ya ƙara kabbara ya ambaci Allah ya bige shi rabbin ya ƙara tsagewa kuma duk karewar da ya mushi da yamma wannan dutsen sai ya ba su albishir da cewa Allah ya buɗe mushi gari kaza na yaki Allah zai ba su kaza Allah zai ba su Rum Allah zai ba su Faris da abin da ke kama da su annabi ya rusa wannan dutsen sallallahu alaihi wa alihi suka zagaye garin Madina gaba daya kafiran Makka da suka zo da su da Yahudawa sai suka tarru an yi handak sai abin ya fasu mamaki ba al'adar laraba ba ce ga su sun zo da dawakai da shirin yaƙi sun zo su killace annabi da sabon shi musu bugu ɗaya sai suka isko an yi wannan ramin da dawakansu ba za su iya ketarawa ba suka yi tsatsaye a wannan lokacin sai suka so su kewaye annabi su musu zobanya su hana su fita su hana su shiga ta yadda abincin da ke cikin garin madina zai ƙare har yunwa ta sa su fito da kansu wurin kafarai su ba da kansu suka kewaye su kusan wata guda suna zagaye da garin madina shine Allah ke ba da labarin yadda siffan mammanne ta kasance lokacin da kafaran nan suka suka saka bayan haka yahudawa na banu quraiza su tsakankaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alƙawali na zaman lafiya kasancewar zamana suke cikin garin Madina muna zamna gari guda ku ba musulmi ba ne ba mu musulmi ne amma akwai yarjejeniya ta zaman lafiya tsakaninsu da banu Quraiba ba za su yaƙe su ba in ma yaƙi ya zo za su tallafa musu kowa zai tallafa mu kowa banu nadir suka kewaye suka samu banu Quraiza suka suka suka kwadaitar da su da cewa sun zo ne su gama da annabi dan haka kar su bata mu kansu lokaci da wannan alƙawarin da suka suka doka tsakanin su da manzo Allah su warware shi da sun iya suka nace musu sun iya suka nace musu har suka karba suka warware wannan alƙawarin sai zaman to yaki biyu kenan an zo ta gaban su an zo ta bayan su sun baro gida 'ya'yansu da matansu dukiyoyinsu sun fito domin su kare madina game da kafaran da suka fuskanto su sai ga banu ƙuraiza sun warware alkawali daga baya za su iya zuwa su iya mamaye 'ya'yansu da matansu dukiyansu karkashin su kenan shine Allah ke bada sufa yadda suka zo musu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku tuna ni'imar Allah a gare ku idh ja'u idh ja'ukum junudun yayin da randuna ta zo muku sune kenan wannan kafaran makka da duk wanda suka haɗu da su domin zo su yaƙi manzon Allah fa arsalna alaihim rihan Allah ta sai muka turo musu wani irin iska wa junudan lam tarawha da kuma wata rundunar da ku ba ku ganin da ita ce runduna ta mala'iku wa kana Allah bima ta'maluna basira idh ja'ukum Allah ce yayin da suka zo muku min fawqikum ta saman kenan mutanen makka min asfala minkum da kuma ta kasan ku sune bani qurayza da suka warware alkawci Allah ya ce wa izzaqatil absar tana lokacin da idanun masu imani suka zazzare saboda tsoro da firgici ga gaban su yaki ga baya mai hudawa sun warware alkawci wa balagatil qulubul hanaja zakata suka ka kusan makogaro saboda jin tsoro wa tadhununa billahi dhununa har wasu daga cikin munafikai suna muna na zato game da Allah shin wai Allah ya ba su nasara shin wai Allah ya taimake su ya kare su Allah ya ce hunali kabtuliyal mu'minun a wannan lokacin ne Allah ya jarrabu mummunai da tsoro da firgici da tashin hankali wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya girgiza su matukar girgizawa a ƙarshe kuma Allah ya ba su nasara Allah ya turo wani irin iska cikin dare ga tsananin sanfi tukwane manya-manya da kafirai suke tsora domin dafa abincin da za su ci suka dinga tashi suna kifewa kafa saboda tsananin iska a ƙarshe suka ba da shawara tsakankanin su cewa abin nan ba zai samu ba don haka su tashi tafiya su gaba ɗaya suka tashi suka tafiya su suka bar manzan Allah da sabon shi suka amuntu a cikin garin Batina sai Allah ya ce وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب أهل ولكم فانفروا فانفروا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن في الهدى عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو جعلت عليهم من أموالها ثم أرسلوا الفتنة لا ترضى la'atauha لا أتوها وما تنبأوا بها إلا يسيرا ولقد جاءوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
na'am
قل لن ينفعكم الفراق إن وحقت لغير الناس واتقون إلا قليلا Allah madaukakin sarki ya ce wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad kina lokacin da munafikai suke cewa walladhina fi qulubihim marad wanda kuma suke da ciwo a cikin zukatansu ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ba komai bane ba Allah da manzon shi suka mana alkawli sai dai rudani kawai bi ma'ana suna rudar da kansu suna faɗa ma kansu cewa abinda Allah ya musu alkawali da annabi na cewa za su ci nasara ba komai bane su yi rudani Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Musnad nashi da Imam An-Nasa'i fi Sunan bi sanadin Hasan an al-Bara qala daga Bara yace lamma kana yawm khandaq yawmul khandaq rana khandaq عرضت لنا في بعض الخندق الصخرة وعرضت لنا في بعض الخندق صخرة فلا تأخذ منها المعول فلا تأخذ منها المعول فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براء يتشي رانا خندق رانا دا أكي ونن رامن أكن كان ماس إيماني دا كافري دا سكامس ونن فرمكم من تكرو دا وندوس دا أبن سارا بي سارش سيمكا كيك أرزوا غمان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء واخذ المعول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يزو يدوكي ابن النصارى دغنا فقال بسم الله da sunan Allah ثم ضرب ضربة sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata wani irin duka fa kassara thuluthaha sai annabi ya karya ɗayan daga cikin kaso uku na wannan dutsen wa qala Allahu akbar annabi yace Allahu akbar u'titu mafatih ash-sham Allah ya bani mabudanyen garin sham kai mamaki ka gani annabi gashi an sa za a sa su tsaka za a kawo musu farmaki daga kafaran makka da duk wanda suka ba su goyon baya da sauran yahuda wanda suka ɗauki alkawarin za su zo su gama da annabi amma annabi yana cikin buga dutsen wannan ramin domin samun kariya tsakaninsu da kafarai annabi ke cewa an ba ni mabuɗanyen garin sham bi ma'ana za mu ci nasara a garin sham ba wai tunanin mutanen makka da suka taho ba an wuce wurin nan gaba garin sham za mu je mu yaƙa mu karɓe shi a matsayin garin musulmi wallahi inni la anzuru qusuraha al-humr saa annabi ce wallahi a yanzu ina ganin gidajensu na alfahari jajayi a yanzu nan ثم ضرب الثانية سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا نبيو أكن ونندوسن فقطع الثلث الآخر النبي يكريا كسو إيم أكن ندبنكين فقال يتي الله أكبر وأعطيت فارس النبي يتي أمباني غرم فارس زام تياك إن غرم فارس والله إني لأبص إني لأب لأب لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن annabi ce a yanzu ina ganin gidajensu na almada'in a yanzu nan sun madarba salisa sannan annabi bugu na uku faƙali bismillah ya ce da sunan Allah faƙata a baƙiyat hajar sannan ya karya ƙarshen sauran dutsen faƙali ya ce Allahu akbar u'titu mafatih al-yaman kuma Allah ya bani makullan garin yaman kenan wannan dutsen bugu uku annabi ya mishi kowane bugu sai da ya musu albishar cewa Allah ya bashi mabuɗayyan gari kaza za su ci nasara a wannan garin ba wai batun mutanen makar suka tafi da danzazan su ba shi annabi ke kula ba an ci nasara an wuce wurin an Allah ya bashi mabuɗayin wannan garuruwa a wancan lokacin kuma garuruwa ne masu ƙarfin gaske da larabawa tsoron su suke annabi ce wallahi la inni la absuru abwaba sana'a min makani hadha annabi ce a yanzu nan ina ganin ƙofofin garin sana'a a daidai wannan wurin da nake tsaye kenan kaga wannan albishir da Allah da annabi yake masahabban shi cewa Allah ya bashi gari kaza ya bashi gari kaza ya bashi gari kaza shine munafikai suke ce ma junan su ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurra ba komai bane ba Allah da manzon shi suke mana alkawali na cin nasara da bude kaza da bude kaza sai dai rudani kawai وإذ قالت طائفة منهم تنايين da wani kaso daga cikinsu suke cewa ya ahla yathriba ya ku mazamnan garin madina la muqama lakum farji'u ba ku da madakata a nan yi kokari ku koma gida jama'a suna zaburar da mutanen madina cewa su fasa shahadi da manzon Allah munafikai daga cikinsu ga ka an taru ana kokarin a fuskanci kafaran makka suke ce musu ya ahla yathriba ya kuma tattanin garin madina shawarar da muke baku la muqama lakum ba ku da matsayi ana farji'u ku yi kokarin ku koma gida in ba haka ba ya izici ku wa yasta'dinu fariqun minhum wani shashi daga cikin su suna neman izini wurin manzon Allah wa yasta'dinu fariqun minhum annabi wani shashi daga cikin su sukan zo wurin annabi suna neman izini a wurin shi suna neman hanzari a wurin shi yaquluna suna masu cewa inna buyutana aura lalle fa gidajen mu mun baro su ba komai a ciki muna jin tsoron a zo a yi mana sata a ciki Allah ya ce wa ma hiya bi aura ƙarya suke gidajensu ba wai kasancewa ba kowa ba ne ba in yuriduna illa firara ba abin da suke so sai dai su tsere daga wurin shahaji kenan uzurin ƙarya da suke bada walau dukhilat ko han ko walau dukhilat alaihim min aqtariha da dai an ce a shigo a kansu daga cikin sasannin garin Madina ta ko ina ثم سئلوا الفتنة سنن أكا نيميسو دس كافر شيما الله لأتوها دا سنير دس كافر شيما الله وما تلبثوا بها إلا يسيرا كما دا وزاس زمنا با أشكر رأيوا كوغر مدينة إلا يسيرا سيون لوكا شيء أنك دن كودا ديبا أكشي سورين يأيبا با متوازات زو ترسكيس أكان أجل دا الله يسارا خصوصا kenan ko da sun yaki sun yi munafici sun ba da uzuri sun koma sun tsere saboda gudun yaki to mutuwa za ta iske su har cikin gidajensu a cikin iyalinsu bisa gadajijinsu ta karɓar rayuwarsu ina ganin za mu dakatawa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abinda ke kama da haka Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh